الرحمن ابن كثير رحمه الله عز وجل رحمة واسعة ina ga yau za mu tashi cikin suratul ali imran aya ta 109 109 daidai ba masha Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah zuwa ƙarshe insha Allah subhanahu wata'ala yau ma dai kamar yadda aka saba salamu yadda muka saba shine tafsirul qur'an bil qur'an na biyan shi shine tafsirul qur'ani bi sunna na uku shine tafsirul qur'an bi aqwali salaf da haka kenan kai tsaye yanzu kenan zamu shiga tafsiri duk da mun yare ta na minti wajen zuwa biyar zuwa shidda amma insha Allah subhanahu wataala dai za a daidaita a daidai irin yanda aka saba za a tsira shi kenan da talata na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أبا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ubangiji madaukakin sarki أمسينا وأمسى الملك لله al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ku ne fiyayyu a al'ummomi an ce al'umma mun sani kamar wasu mutane ne aka yi aka turo musu annabi ya faɗakar da su cewa ga dokokin Allah ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so to daga cikin al'ummomi wanda ubangiji madaukakin sarki ya halitta ya ɗora dokoki a kansu ya turo musu manzanni Allah da kanshi ya sarraha cewa wannan al'ummar ta manzan Allah ita ce fiyayya kaga wannan yaban kanshi Musa ba karamar daukaka ba ce a ce tun daga annabi Adam hali zuwa karshen tashi kiyama ce wannan al'umma ita ce ta farko to ko dan wannan kaga ya kamata mutum ya gane cewa na farko ubangiji madaukakin sarki yayi ka mutum wanda nasu kula da cewa laqad karramna bani adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila kaga nassin alqur'ani anan suratul isra ya nuna cewa Allah bibita dan adam akan ko ta halitta nabi kuma bayan yayi ka mutum kuma yayi ka musulmi na uku kuma bayan yayi ka musulmi har da yayi ka mu'min to kaga babu abin da ya kai daraja mutum na farko ya samu martabar Allah yayi ka a mutane jinsi na mutane bai yi ka ba a jinsi na dabbobi ko na tsuntsaye mun gane ko na kwarerrika in ubangiji madaukakin sarki ya ga dama addiyan da ya ga dama sai yayi ka fi ayi suratin masha a rakabak bayan wannan Allah madaukakin sarki he yi ka haddo a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ukhrijat lin nas wanda aka fita su daga cikin mutane shi kuma wannan lin nas kin kaman bayani ake baka cewa kahin wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ayar tana nuna mana cewa a baya an yi ne wasu al'ummomi wanda suke masu yawa ta'amuruna bil ma'ruf kaman kai tambaya me yasa ko zama to fiyayyu ubangiji madaukakin sarki ba irin namu bane kawai ya baka daukaka a bilis a'a tabbas akwai wani kokari da kai tukun ya baka daukaka me yasa wannan al'ummar ta manzon Allah ta zama to biyayyu daga ciki aka ce masa da kuna umarni da kyaukyawa umarni da kyaukyawa abu ne mai kyau ko mummunan abu ne yana cikin manya manyan al'amarruka ko bai ciki yana ciki to dalilin wa'azi da ake cikin wannan al'ummar ta manzon Allah malamai suna fadakarwa dalibai suna fadakarwa duk wasu mutanen kirki duk inda suka ga ana saban Allah suna wa mutane nasiha akan cewa a bar wannan abin to dalilin wannan ne Allah madaukakin sarki ya da ku ne mine fiyayyin al'umma a can bada an ce wali takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wasu daga cikin a samu wasu zarata masu kokari wasu masu ilimi su rika kiran mutane zuwa aikata alherori ya ga samu malamai daga cikin wannan al'umma wanda kalkumance al'ummomi waɗanda suka huce na baya ba wanda yake da yancin yayi wa'azi wai annabi annabin kadai wake da yanta yayi wa'azi kuma ba haka ba to wanda ya wakilta da kanshi yanzu ina a lokacin annabi Isa ba wanda ya isa yayi wa'azi in ba annabi Isa ba sai alhawariyuna su ma kasan menene bi amri da menene Isa alaihi salatu wassalam ba su isa ba su ma su yi wa'azi dole hemi ne mu kuma wannan al'ummar ubangiji madaukakin sarki da kanshi ya shede mu yace ku ne fiyayyen al'ummomi wanda aka fita su daga cikin al'ummomi da aka yi na baya su ne mutanen me yasa kuka koma fiyayyu eh ce saboda kuna umarni da kyaukyawa wa tanhauna anil munkar sannan kuna hani daga aikata miyagun ayyukan al munkar anan laysat ala mahallatiha nan ba al munkar ba ana yin kaman da ake cewa ai kaza munkaran a fikihu kenan abin da ba a so ai a munkaran ce da can da Allah madaukakin sarki yake cewa wa kasid fi mashiyika wa gabadu min sautik inna ankara al aswad jami ankara al aswad kaga daga al inkari ne aigo to nan ankara ba ana nihin mene ba ba ana nihin wai an kyamata abin ba a haramu ne ake la sautul hamir kaman ku ganjaki to da haka yan uwa nan abin da ake ni saboda mu mun zamanto muna umarni da kyautawa su wane lokacin sallah ya kuyi alwala kuyi sallah wa hada haza huwa al-ma'ruf amla kaga huwa al-ma'ruf su wane dan Allah ku bar wannan question ku je ku yi ciyawa ko ku samu kudi wannan al-ma'ruf ne ko ba al-ma'ruf ba duk wani abu da zaka hadiya mutum dan adam wanda zai iya amfana shi ba wai dole bane shi aikata lada mun gani shi an ce al-ma'ruf kalma ce mai fadin ma'ana duk wani abu wanda zai zama to a cikin abin babu bala'i babu asara ka gane babu aibu to wannan abin sunan shi ne da wannan ne annabi saboda yana da balaga da ya zo yake cewa sahabbai kullu ma'arufin ko kuma kullu ma'arufin sadaka hadisi ne sahi al-imam muslim ya rawaito shi kullu ma'arufin sadaka dukkan wani abu wanda yake kyautawa in musulmi yayi ana rubuta mishi ladan sadaka example Musa ya na fahimci cewa ko da yarinya da kake so da gangam kana zawa na fara maka zantar da ya kafa da dariya ya rubuta min ladan saboda ka san me yasa na sanya maka ne wani horin ciki a cikin zuciyarka duk wani abu da ka sani wanda asalin kalmar amma ba ta shiga cikin haram duk wani abu wanda asalin ba a hana ba aka ce ayi a Qur'ani ko sunna ta manzon Allah to in ka aikata shi in dai ya dau ma'anar kyautawa annabi ya ce ka'ida ce Allah ya rubuta ma ladan sadaka da haka ku rike wani abin kullu ma'rufun hadisi da dan gajeri ya kamata kowa ya harrace shi kullu ma'rufun sadaka al annabi yana tahiya yake cewa ka nuna mutum gidan wani wanda bai san ba gidan ya ce mishi in kai kwana kaza he kaza kafa ta kaza nan ya rubuta mala da sadaka annabi ya ce ka sanya mutum dan uwanka farin ciki a zuciyar shi ya rubuta mala da sadaka da Allah mala guri ga musulunci yanzu wani addini ne ka wani ba musulunci ba duk abin da zaka wa mutum in dai a zuciyar shi zai ji dadi ko a huskance a alama yayi dariya annabi ya ce wallahi Allah ya rubuta mala da sadaka da haka yan uwa kenan mun samu wannan daukakar ne saboda wa'azuzzuka da muke da aikata kyaukyawa cewa mutane a daji a rika kiyamul layl a rika yawan karatun alqur'ani a kullun sahiya in tawaye kalka yarda ya zama to baka je wani malami ya koya ma aya babu hasara kamar mutum a wayi gari kuma ya tabbata da yaba karatun alqur'ani bai san ba baki bai san ba yadda ake hada baki bai san ba usulla bai san ba babbaku bai san ba bi ayyi nau'in min anwa'il qira'a wal kitab ba abin da ya sani wajen bangaren alqur'ani bangaren rubutu aka ce mashi rubuta inna laha ya amuru bil bahsha a inna laha ya amurukum am shiga rubuta bai yi rubuta inna laha ya amurukum am shi rubuta bai san ba alibin ya za'asa ko ayi likawa ya akin ko al'amza bai sani ba me yasa saboda bai yi ba baka yi ba ariba an baki wai wuzal baka yi ba usul baka yi ba karatun baki ta yaushe ne zaka iya rubuta inna laha ya amurukum kaga ba zaka iya to duk wanda ya tabbata cewa in an bashi alƙalami ba zai iya rubuta wannan kalmar ba ko kuma ka rubuta inna a aqaina kal kausar yanda take a rubuce ba yanda kaga dama ba za ka rubuta ta yanda ta zo a qur'anance to duk wanda ya san ba zai iya haka ba wannan misali ne ne da wannan ayoyi mun gane duk wanda ya san in aka bashi alƙalami da taddawa aka bashi allo ko takarda ko wani karto aka ce rubuta kaza bai iya ba rubuta to billahi alazim a ce a wayi gari da sahi bai je ba wajen wani malami koya mishi aya daya to wallahi a duniya in kana neman asararre wanda ya kowa asara wallahi an ce ka nuna ka nuna wannan madaba babu asara ƙarshen asara kamar a wayi gari mutum wasu su je lagwal wasu su je su bude shago wasu su je garka wasu su je gona kuma wai mutum wai kasa tunanin cewa wannan ubangijin da ya halitta ni wai yana so a karanta littafin shi mene sunan littafin shi shine alqur'anul karim to wannan alqur'anul karim ke wanda ubangiji ya bibita shi a cikin dukkan littattafan da aka sabgo daga sama babu littafin da ya kama ƙauhar alƙur'ani to yi littafin wannan na mahalicci na wai na iya shigo ban iya shi ba da kanka ne za ka wa kanka hisa a gaskiya ban iya ba to me zai hana a kullum da sahi kahin in je in bude shago ko kahin in je lakwal gita ko kahin in je garka ko kahin in je gona ko kahin in je in bude shagona in samu wani malami wanda yake kusa da ni ko kuma wanda ya iya koyi karatun alƙur'ani in je a kullum in rika ɗaukan aya ɗaya yanzu dan Allah ɗan uwa mutum ya kasa irin wannan tunanin amma kuma ka iya tunanin irin hanyoyin da zaka baka je ka samu kuɗi kawai dai shi kuɗi a duniya ne ake ganin abu shi kuma karatun alkur'ani ladan ba a ganin shi a lahira to to la yan uwa wannan ayar duka ta shahi cikin wannan magagarin da nake ba saboda babu wani umarni da zaka wa mutane a yanzu kaman ka ce ya go mutane a dage a rika sallah ta lokaci biyar a lokacin ta kuma duk yadda shirka take kalka ka shige ta bi ayyi nau'in min anwa'i shirk ashirkul akbar wa shirkul ko babban shirka ko karamar shirka kalka ko da wasa a same ka ɗaya daga cikin su bayan wannan a dage a rika zuwa makaranta ana daukan ilimi a dage a rika koyar karatun alqur'ani bayan wannan kuma a dage a rika nisantar manya-manyan saban Allah misali kaman shan giya zina sa kaman modi kaman girman kai kaman tserewa uwaye ma'ana rena uwaye kaga wannan babu wani umarni da zaka wa mutane akan na farkon da na faɗi kuma da hanin da zaka wa mutane akan na biyan wanda ya kaje wani abin da na faɗi to da haka yan uwa kenan mu halaka duk wanda ya san bai iya karatun alqur'ani to ya koma ya sake sabon program ka dauka yi da duk ka tsaya kai kim ka ba kanka minti 30 ka sake sabon program ka rubuta cewa wai anya da ake wayel gari baka je ba wani malami ya koya makaratun alqur'ani wai anya kawa kanka adalci wala in ka tsaya a hankali musa zaka gane cewa lalle ba karamin zalunci bane kake to Allah sa muna daga cikin waɗanda suke karatun alkur'ani kuma suke zabar su ba mutane a cikin yi wata na hauna anil munkar abin da yasa ko zaman to mafifita a wannan al'ummar saboda umarni da kyaukyawa na yi bayani da umarni da kyaukyawa ka isko wasu yara suna wasa ka ce musu ku tashi lokacin azzahar yayi wa hada min al'amari bil ma'ruf wannan yana daga cikin al'amru bil ma'ruf ko sun tashi sun yi alwala sun yi sallah ko basu yi ba tsoki suka yi zazzagin ka suka yi rashin kunya suka ma ladan ya tabbata a wajen Allah kai bata share ka ba ko kuma wani dan uwanka ku da kwana tare da shi lokacin sallar asuba ya ga daddade shi wane wane tashi lokacin sallah ya kai sallah ya ya ki tashi har lokacin wane wane Allah ya ki tashi a na uku ne ka gane cewa da gangam ne ya ki tashi ban ruwan ka ladan ya tabbata a wajen Allah kai duk wani abu wanda ya shafi bangaren Allah ce ayi ko annabi ya ce ayi to in ka cewa dan uwanka i ko bai ba wallahi ladan ka ya tabbata a wajen Allah Allah ka dardar da wa tu'minuna billahi sannan abin da yasa ko zamanto a al'umma kun yi ko ce daukaka saboda kun yi imani da Allah dan Allah malan gadi ba gani ubangiji madaukakin sarki da kanshi yake wa shaidar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa ya fifita su akan dukkan halittoci saboda suna wa'azi a aikata kyaukyawa a bar mummuna kuma bayan wannan diba Allah cewa wa tu'minuna billahi sannan kuma kun yi imani da Allah to wannan kalmar muqayyada ce ko mudallaka ce a babi a janibin tafsir wa tu'minuna billah kalma ce mudallaka ana ne dukkan ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya sa ma Allah fifita ku saboda kun yi imani da Allah ko kuma ana ne a wa tu'minuna billahi kalimatul muqayyada saboda daga cikin ku wasu mutane kuma sun yi imani da Allah fa ayyu ma'anan muqayyada saboda in ka ce kalma ce wadda take mutlaka sai zama take na al'ummar manzon Allah babu kawai wanda kuma an ka faɗi ko amri ya samu kawai ba wai an je da magaran ba ko aje dosa ko yema ko maradi ko tilaberi a'a ko difa ko amriya ya samu kawai waye kawai wanda bai ya sallah shine kawai ba wani bane kawai Allah ka dartar da mu da haka yan uwa wannan kalmar wato uminuna billah minute wadda take tabi'idiyya wadda a can ba za ku da aka ce kuntum khayra ummatin ukhrijat aka ce lin nas ina wannan lin nas dai take da ce minan nas wannan minan nas kin ya shahi bangaren musulmi ya shahi bangaren kafirai dai amma Allah anan abin da yake magana masu wa'azin dole ne su zama dole daga cikin musulmi ko kun gane to da haka mun gode ya Allah da ya zamanto daga abin da ya faɗan in ma ba mu haɗa ba duka siffar dukanta to mun tabbata mun samu siffa guda wata siffa ce muka samu mun yi imani da cewa mu dai mun yi imani da Allah ubangiji madaukakin sarki akwai shi kuma ido baya gane shi kuma ba a san ba a yaushe ya faru ba a tambaya wai shi Allah amil na san nawa ne aka yi shi ta'ala Allah an zalika ulwan kabira wayya aka yi Allah ya kasance wannan tambayar ita ma haram amil na san yaushe ne aka yi Allah ki wa kake tambaya mil na san kin yaushe ne aka kirkiro ta a wani lokaci ne aka yi Allah babu wanda zai iya baka amsa da haka ubangiji shi ya ma huta irin wannan bayani ubangiji madaukakin sarki shi ya halitta duk wata halitta da ka gani a duniya wanda idan ka yake iya gani ko kunnen ka yake iya saurarowa ko zuciyarka take iya sakowa da abinda kuma zuciyar taka bata isa bata sako idan naka bai isa bai gano kunnen naka bai isa bai jiyo to da haka kina mu san cewa ubangiji girman shi ya huta sanin dan adam kawai ba abin da yake kan heme kauya da gaskanta duk abin da Allah ya faɗa a Qur'ani walau amana ahlul kitab inda a ce yahudu da nasara kakabkin su gabaki ɗaya za su yi imani da Allah su yi imani da alqur'ani su yi imani da manzon Allah la kana khairan lahu to da wannan abin shine zaman zai yi alheri a gare su da za su yi mu lura ba duk inda kaga lau a qur'ani to abin bai yi amma zan iya ga muku wata aya kuma ku buka saura ubangiji madaukakin sarki ta manzo Allah cewa ga auren makka walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakasartu min al-khairi wa ma massani su'in ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun inda a ce na san gaib da na yawaita kai na alheri da bana yarda ba duk wani abin da zai bata mara ya shahiri saboda kayan ya zo zan dau mataki a kanshi shi kuma alheri to sababin hanyar da ake samun shi tunda na sani binta zan yi in samu shi ni ba kowa ba Allah ya aiko ni ne in wa mutane galgadi cewa duk wanda ya mutu yana shirka ko ya mutu yana zina ko ya mutu yana shan giya ko ya mutu yana girman kai ko yana duda ko yana sata to ubangiji yana mishi barazana da cewa a gobe kiyama zai tura shi wutar jahannam sannan kuma ni na biyun kuma ni mai bawa mutane labari ne kyautawa shine albishirin ni mai bawa mutane labari ne kyautawa duk wanda ya mutu da tauhidi yake bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyayewa manya manyan saban Allah to Allah ya ce in baka labari cewa in ka mutu kai dan aljanna kaga annabi ya gaya ma matsayin shi shi mai galgadi ne kuma mai bada albishir ne to ina wannan kalmar da yace walau kuntu a'lamu al-ghaiba to ya sani ne ko bai sani ba to duk inda kaji an ce lau a qur'ani abinda zai yi yanzu ubangiji madaukakin sarki yana baka labari walau amana ahalul kitabi la kana khairan lahu inda yahudu da nasara sun yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah suka yi imani da alqur'ani to da haka ya hiye musu da gardama gardama da suke da taurin kai da koyewa gaskiya bayan an sabka su a cikin littafin su yahudu da nasara kakaf sababbin manzan Allah tun daga farko har ƙarshe yadda aka tabbata su musu a taura kuma sun karanta sun hardace sun gane bagajen amma saboda tsabar hasara saboda kasancewar annabi ba a ba a cikin su sai suka ce mu ba mu san shi ba allazina atainahum alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun dayta allazina kasiru anfusahum wa hum la yu'minun wadanda Allah madaukakin sarki ya ba su littafi ko ya ba su ilimi ubangiji madaukakin sarki ce wallahi sun san manzan Allah irin yanda suka san ƴaƴan da suka aiwa da tsatsansu a ina ne suka san shi ba zamanin sa ba ka yi shi ha a cikin littattafansu Allah ka siffar manzan Allah yadda hancin shi yake yadda kafaɗar shi take yadda kan shi yake ka lura kuma da yadda ɗabi'o'in shi suke mutum ne mai yahiya mutum ne mai bin al'amari sannu sannu mutum ne mai son rangwami mai son azamin lahiya baya so a yi rikici wannan shine sababbin manzan Allah kuma gashi nan a attaura haka Allah ya kawo a bibil haka Allah ya kawo amma da suka gane cewa manzan Allah ya bayyana wayannan sukofin da aka a littattafan su ga sunan a hili to dai kawai matsalar ɗaya ce ba a yi shi ba a cikin sai suka ta mu ba musan wani Muhammad ko mu Isa muka sani su ma Yahudawa suka ce mu ba musan wani annabin karshe kawai annabi Musa shine akirul anbiya su a wajen Yahudawa daga annabi Musa ba ba annabi su Isa ma ba sai rabu da shi Yahudawa tunda mu kuma ce ba su ai suka yi yunkurin kisan kan annabi Isa Yahudawa Allah ka tartar da mu to dan haka yan uwa kidan mu godiya Allah mu dai da yasa aka yi mu a wannan al'ummar ta manzan Allah sannan aka yi mu musulmi kuma mun yi imani da Allah 100 bisa 100 kamar yadda muka bari da yahudu da nasara za su yi imani da Allah da manzan Allah da alqur'ani da wannan addinin na musulunci duk addinin da mutum yake a yanzu wannan rayuwar ta duniya tun daga aikowar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam har zuwa yau har zuwa busa kaho to in wani irin addini kai in wata irin bauta kai in dai asalin bautar ba a musulunci ba ne take hallo a musulunci ma abin ya zo daga Allah ko daga manzan Allah to kan kahin akai ga amaka al'ada to duk wanda bai zama dobe cikin wa'annan shaddadikan da na zano to duk kokarin da kawo Allah gobe kiyama wuta zai saka Allah bar ruwan shi da kokarin ka saboda kai wani abu ne wanda ba a saka ba ba a san ba da shi Allah ka dartar da mu anan Isa mun kin zamu gane aibin bid'a shine ka zo ka yi wani abu wai a ce ma ana bada lada dubu ɗari ko ana bada lada dubu goma ko ana ba da lada dubu in ka yi sallah kaza sallama biyar raka'a goma ko sallama goma raka'a ashirin a kowace tsayuwa ka karanta alam na shara ha goma ko alam na shara ha ɗari in ka yi wannan duk wata buƙatar ka ta duniya Allah zai biya maka kaga wannan duk labari ake bada to labarin yanzu kuma abu ɗaya ne rage labarin daga waye kan jiwa za a biya ma buƙata ai amsa ce aka baka ko to waye ce zai biya ma buƙata bayan wannan ita sallar da aka baka da adadinta da kaifiyarta wagwayarta wannan sallar ibada ce ko ba ibada ba ibada ce ko to duk malamai malaman tafsir malaman hadisi fiqh sun yi ittifaki cewa duk kankantar ibada inda ba daga Allah bane daga annabi in kai duk yadda ka sha ba baka lada ko da dai kwazar wannan ittifaki ne na duk malaman wannan guda uku malaman musulunci kullun ina faɗa guda uku duk wani malami wanda ka gani ya rabo musu to yana taimaka a musulunci ne amma shi ba cikakken malamin musulunci ba na'am ko dai ka zamanto malamin tafsir ko ka zamanto malamin bidiyo ko ka zamanto malamin hadisi wasu suna ƙara na hudu ko ka zamanto malamin tauhidi dai kuma qur'ani shine uwar tauhidi na'am na ce qur'ani kenan kawai an gama na'am to duk wanda bai cikin wannan malaman guda uku kai ba malami bane duk yanda ka kware a nahwu ko a lugha ko a fasaha ko ilmul bayan ko ilmul arud to ko ilmul balaga to kai bakka ko ma malami na asali idan wani malami ne na wani bangare amma ba wanda shari'a take bukatar shi idan amma ka iya zawa a malami mai taimakawa addinin musulunci saboda za ka samu duk wanda ya ilimin nahwu da ilimin lugha da ilimin fasaha za ga ya kuwa gaugawar fahimtar duk wasu littattafai masu wahala wanda kai in baka yi ba wannan ilimin to gaskiya littattafai za su baka wahala da yawa lafiya ma littattafan da suka shafi bangaren sarf da balaga saboda suna da wahala da yawa mutum ya ashe hankalin shi Allah ka dartar da mu minhumul mu'minun daga cikin yahudu da nasara akwai mummunai abinda Allah yake ni kal ku daucewa da Allah ce walau amana ahlul kitab kalma ce am a'a kalma ce am lakin al muradu biha khas na'am walau amana ahlul kitab ba jami'i bane ko ba jami'i bane alif da lam ya shiga jami'i ne kenan ko to amma ba ana ne da duka yahudu da nasara ba sun yi imani da haka kin ya hiye musu to ai daga cikin yahudu da nasara akwai wanda suka yi imani kai ma zaka iya ta abdullahi ibn salam minin nassin hadisi ya nuna cewa asalin shi minin bai yahudi ne daga baya minin ya musulmata amru ibn al-as asalin shi bai yahudi ne daga baya shi ma Allah madaukakin sarki ya katartar da mu to abinda ubangiji madaukakin sarki yake ne daga cikin yahudu da nasara minhumul mu'minun daga cikin yahudu da nasara akwai mummunai wa aktsaruhumul fasiqun dai mafi yawan su fasikai ne wa ma wajadna li aksarihim wa in wajadna aksarahum la fasiqin Allah ce ba mu samu ba mafi yawan yahudu da nasara masu cika alƙawari galibin su duk in kuka yi alƙawari sun saba maka mun samu mafi yawan su ne ɗan iska ne saba alkawari zamba manahuci cin amana wannan shine ayakunan yahudawa kuma riba na ga muku a duniya wa kirkiro riba yahudawa ko dan riba da suka kirkiro ba karamin biri su bane suka sawa al'umma babu aib alai wanda ya kai ya riba a duka laihihika na duniya kaka in ka ware shirka babu wani laihi wanda Allah ya ce in har kana yi baka daina ba ka zo mu yaki da kai babu yarba guri biyu ne Allah ya muƙabalanci dan adam ya zo su yaki ɗayan an same shi a nassi na alƙur'ani shi kuma ɗayan an same shi a sunna ta manzan Allah amma ba za ka samu abin a cikin ayoyin alƙur'ani ba. wanda aka same shi a nassin alƙur'ani kwanan nan bayanin ya wuce fa illa mutaba'alu fa azanu bi harbi ko fa azanu bi harbin min Allah wa in tubtum falakum ru'usu la tazlimuna ya kai wanda kake mai cin riba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum ta'lamu a in kuntum mu'minin ya ku wadanda kuke masu imani ko bar abinda kuke aikatawa na riba in har kun yi imani in ma ka ba da bashi na riba to Allah ya ce ka yahiya mutum wannan saman da kuka dora wanda bai halatta ba sai ka karbi bakin iya abin da ka bashi to bayan ka ji in har baka wasa ba ya Allah ya ce to na ba da uzuri ka zo mu yaki da ni in ka kare da ni kuma ka je ku da manzan Allah a ina ne ka kare da Allah ka hinka tarki manzan Allah kuma malamai suka ce kalka ce wai kaman a ai bana iya ba bana iya ba shine kace daga yau na masa riba matakar kana riba to hukuncin zinihin ka kaman kana yaki ne da Allah da manzan Allah wannan hadisi aka sami wannan nasin Qur'ani in ga goma hadisi wanda hadisi ne wanda Abu Hurairah ya rawaito shi hadisi ne kudusi ana ce da shi al-hadisul ilahi wasu daga cikin malaman fiqh suna ce mishi al-hadisul rabbani kuma ana ce al-hadisul qudus manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce قال الله تبارك وتعالى ubangiji mabuwayi mai girma wanda albarkokin shi sun yawaita yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yace zai ki masoyi ina wani mutum ne bashi da ake karatun alqur'ani ya yawan zuwa wajen wa'azi yawan yin sallah a lokacin da asuba jami'i azzafar jami'i salatul asr jami'i salatul maghrib jami'i salatul isha jami'i duk inda aka yi mutuwa kagan su sune masu rami su ne wanda suke masu raka gawa masu ɗaukan makara duk wani abin da ya shafi ɓangaren aikin lada gaba gaba za ka kansu wasu ya suka ce ni kuma wani wannan na tsane shi ya wai ka rasa wanda za ka tsana eh mutumin da bila duk inda ake aikin Allah to he ka ganshi a cikin wannan mutane yanzu ka rasa duk wani ɗan iskar na murya da suka dame mu ka rasa wanda zaka tsana yanzu kawai mutumin girki yanzu a murya ga suna yan iska ya yawa suke karuwa yanzu ka rasa wanda zaka tsana ya kuma a murya ga yan iska kaga akwai wanda da bisa son shari'a yanzu sai kuma shan shari'a ga yan wiwi ga barayu matasa za ga yaro da kai ba shekara 18 yana sata a murya kai hal yan shekara 13 a murya barayi yanzu wani abin dan Allah bai dame ka ba baka tsani ba wa'annan dai mutumin da duk inda ake wa'azi yana nan duk inda ake sallar jami'i duk inda ake taimaka musulunci to shine zaka tsana to ya Allah ce in kai mahaukaci ne to bari a sayo ka cikin hankali in kai in kuma baka yi ba to in idan ka bai gane ma ba to kunnen ka ya jiye ma in kuma kunnen ka bai jiye ma ba to gangan jikin ka ya jiye maka eh ubangiji yace duk wanda ya tsani masoyina in an ce alwali kamar yadda kullun nake fassara shine wanda yake son Allah a zuciyance 100 bisa 100 kuma bayan wannan duk abin da Allah ya ce ai bakin gwalgwado yana kuma duk abin da Allah ya ce a nisan da bakin gwalgwado yana nisan da wannan shine wali ala inna awliya Allah la khawfun alaihim suwaye waliyan allazina amanu to wannan sune waliyai wali shine wanda ya imani da Allah sannan kuma yake tsoron Allah imani da Allah yarda da Allah shine mahalicci duk halittar da ka gani a duniya Allah ya yi ta duk abin da ka samu na alheri ko sa'a ko rashin sa'a duk daga ina suke zama daga wajen Allah ka san da wani abin kare da shi ɗari bisa ɗari kaddara ko ta kaka ka karbe ta ɗari bisa ɗari kaddara ko ta alheri ko ta sharri ka san da cewa duk abin da ka nema baka samu ba to haka Allah rubuta a lauhil mahfuz ubangiji madaukakin sarki ya rubuta duk abin da halittoci za su samu tun ka hanya halitta sama da ƙasa da shekara dubu hamsin an rubuta bakin iya a rayuwarka tun daga yaren talaka hal balagalka hal mutuwalka bakin iya abin da za ka samu bayan da za a yi ka gitta ko kare ko ana ha maza ha mata kai ka samu abin ko ana ruwan wuta duk abin da kaga ka samu to bakin iya abin da za ka samu duk abin da kaga baka samu ba to ba wani kokari da mataki da dabara da wayo da experience da zai sa ka same shi ya kamata duk musulmi ya san da haka to wannan shine ake ce mishi wali kun ji hawalin tunkuris kan dan ƙarya ne dai abin duk da dai cewa yana da wahala na farko yin imani da Allah tare da tsoron Allah to wannan abin guda biyu siffar wannan biyu duk wanda ta tabbata akan shi to ya koma waliyin Allah a same ka cewa duk inda ake shaye-shaye bakka zuwa ba wai ka yi shaye-shaye ba ko zuwa waje inda ake shaye-shaye ka ba irin saboda zuwan yake janyo kuma akwai ma shaye-shaye ina ba da man bayyana me yasa aka haramta aboki da barau me yasa aka haramta aboki da mai shaye-shaye me yasa aka haramta aboki da mai girman kai saboda tahiya in dai tahiya goga kake Allah ka dardar da ubangiji madaukakin sarki ce duk wanda ya tsani masoyina hadisi ne gudus annabi aka jehowa ilimin azurta shi mu kuma yake sanar da mu to na ba shi uzuri abin da ya rage mishi Allah ce zo mu yaki da shi ina ba da mun bayyana duk mutumin da kaga yanzu cewa wani mutum wanda ba shi da aiki tsayuwa akan addini kai kuma kaji azurta ka ka tsane shi to billahi alazim ko kana so ko baka so ko ka sani ko baka sani to kana yaki da Allah kai kana daukar karamin yaki ne kake ko ba karamin yaki bane kake kai abin da kake kallo shin wani dan gidan wani wanda bashi da kobi gida ma na kwana bashi da a'a yo ai duka giza giza ba nan bane giza yake saka kai mutankin kake kallo cewa shi ba kowa bane bashi da kudi ko gida bashi da bashi da daraja a wajen mutane a'a shi ubangiji ba ruwan shi da kai daraja a cikin mutane ko baka yi ba shi dai abin da yake so kawai kiyaye mishi dokokin shi in dai wannan mutumin yana da wannan subobin da na wata duk inda za a yi jam'i na sallah tare ake da shi duk inda aka yi mutuwa ka gan shi gaba gaba an tambaye annabi a mutane duka kakaba na duniya wahi kowa hankali ce wanda ya kowa tana mutuwa mutumin da kaga duk inda aka yi mutuwa yana zuwa dan Allah me ya kai shi yawan zuwa wajen mutuwa saboda tsoron mutuwa to da haka yan uwa kenan duk mutumin da yake tsanani mutumin kirki to kai tsaye yakin kalka dauka ko kana yaki ne da uwayen shi ko kana yaki da yan murya ko da yan da magara a'a babban yaki ne ka dauka wanda yakin babu yadda za ka iya shi wala da Allah ya kake yaki in kuma kaga ka iya yaki da Allah to ga hilin nan ka je ka karasa kayan duk wanda ya tsaya akan addini kai kuma kaji asirciyar ka kana tsanan shi ko duk inda ake yaban shi kai kuma kana kushewa ko duk inda ka zama kana lalata shi to wani babban yaki ne ka tunkuno akan ka wanda in an fara ma babu inda zai je yaki baka kai bala bai to da haka yan waje ne mu san cewa ashe duk mutum wanda yake da kokari a addini wajibi ne akan ka mene ka so shi ba zabi bane wajibi ne akan duk mutum ya so musulmi cikakke wai musulmi cikakke wanda ba za ka ganshi yana wa mutane rashin kumiya ba ko ka ganshi yana sakaci wajen ba da sallah ko ka ganshi wajen al'amarruka haka na addini kamar yana daukan su sako-sako to duk wanda kaga yana rike da addini da gaske bashi da ɗabi'a ta girman kai sannan bai rena ba mahaifan shi mu'amala kyaukyawa to wannan ba zabi bane wajibi ne akan ka kowa yake dole ka kaso shi sawa'an ya saba ma wajen aqida ko ya saba ma wajen aikatawa wannan kai ta sha to kaga wannan laihin ma bira kaga mana daukan shi da wasa sai ga wani mutum mai addini kawai in aka tasa zancen shi wani ya ce ni kuma ban san me ake jinin muke gamba da shi a hausa kana da yake so ce ma ni kuma na tsane shi to kaga masu irin wannan ɗabi'ar kamata a waye musu kai cewa to in kai ka tsane shi ba to ka san da cewa Allah yana san shi to ya za ka yi da wanda ka tsana kuma Allah yana san shi kai a jinka gaba ne ka ci ko baya ne ka ci kamata ai a ce musulmi na kirki duk abin da Allah ya ce yana so kai mami ne wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim bai kamata ba mummuni na mai da mummuna mace ta ce ya zamanto abin da Allah ya hukunta ya ce shi yake so kai kuma daga baya ka ce ni kuma a'a ga abin da nake so abin da ake so kawai shi mummuni cikakke ko mummuna cikakkiya duk abin da Allah ya zaba so ake kace mene in ba kuma ce ba akwai hadisi wanda muka cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha ta'ala idza ahabba 'abdan nada jibril bai quli ya jibril inni uhibbu fulanan ibnu fulanin fa ahibbahu shi umarni ne ake bashi ma ya jibrilu ni ina son wani dan wani dan haka kai ma ka san shi ni ina so ni ina son wani dan wani jibril kai ma ka so shi riwaya ta ce fa yuhibbuhu jibril ya jibril ya so shi summa yunadi ahlas samai shi ma jibril ya kira yan sama ta bako sai ya ahlas samai inna allah ta'ala ahabba fulanan fa ahibbuhu kai ka taba ganin malaika a ce i abi ce ka a wannan hedan adam a ce i a ce an kiba ai a ce kalka yi ce hinayi a wannan hedan adam wannan taurin ka mutum da aljani sune suke wannan taurin ka amma su malaiku ana ce i suna yi la ya asuna allah wa yaf'aluna bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi amalun bisa riga Allah ta wada ko jan aikata ka hinya sai sai a jire suke wada yasi Allah ka zartar da mu da haka ƴan uwa in Allah yana son ka a murya ba di ba a hucin sama ta bakwai Allah zai daga murya ya kira mala'ika Jibril ya ce mishi to saurara kai wani dan wani ni ne da kaina mahalicci nake son shi dan haka Jibril kai ma ka so shi ya Jibril ya ce Allah in dai kana so ai an kare mu mun kare ya ce to ba daga nan ba za ka tsaya a sanarwa ƴan sama ta bakwai su masu sanarwa ‘yan ta shidda su masu sanarwa ‘yan ta biyar su masu sanarwa ‘yan ta hudu su masu sanarwa ‘yan ta uku su masu sanarwa ‘yan ta biyu su ma a ruwayar a ƙarshen haɗe bai ce sun ma yi uba ulahul kabul fil ar sannan Allah ya sanya duk mutanen kirki su rika san wannan mutum in ga malam aminu mutanen kirki suna san shi an gare Allah ne yake san shi wai misali da wani abu guda ba wai tsanar mutane bane yake nuna cewa mutum ba mutumin kirki na tsanar mutanen kirki su duk inda mutumin kirki yake za ga mutanen kirki suna san shi to wannan kuma alama ce ta cewa wannan mutumin Allah ne da kanshi yake san shi Allah ka tartar da mu kuma haka kin baya kasancewa sai abinda na zano a baya dole an same ka kana da cikakken imani sannan kana da cikakkiyar takawa duk abinda kaji an ce haram to kalka dibi wannan abin karami ne a'a wannan karami yana iya saka babu abin da yake cutar mu amure kamar rena laihi ma da amin rena laihi kaji mutum yana kai da Allah dan irin wannan kaza ki wannan ai wannan ba komai bane to kai waye ya maka amincin cewa wannan abin bai yi ba kai kauta babu wanda ya maka aminci Allah ka dardar da ya kamata a ce mun samu wasu ayoyi lan yadurrukum nam jaka
لن يضروكم إلا أذى na'am وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون na'am ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله na'am وضربت عليهم المسكنة na'am ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال البخاري الإمام البخاري تحدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن أبي هازم أبي هازم الأعرج وند وترانا يازو زي قيام الليل بين صلى الأسبوع مال أمين هي كرنتو cikin suratul qamar ina man ce surar kenan he kuma tabbi bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adaha wa amar kawai kuka ya kama shi yana karanta ayat yana hararen ma'anonin ayat to kaga nan zaka san cewa duk wanda ya iya karatun alkur'ani bai san ba tafsirin shi a kashi 100 ya tara an tsaye da mishi kashi guda ne kawai faralalka dole ne duk wanda yake so ya samu faralan alkur'ani 100 bisa 100 a ce ka iya karanta shi da tajawidi kuma bayan wannan ka san me kake karanta wannan ayali ya kasa huce ta tilawa ce bai dauko ba a gaba fa zai kare suratul qamar ya shiga wata sura ya kasa kare ta yana karanta ta tun bayan sallar isha da kai hal asuba yana kuka abokin shi yazo ya ce wane ya akai kake kuka yace wallahi na huce wata aya ce cikin suratul qamar Allah madaukakin sai kana ta bali sa'atu maw'iduhum a a ba ma wannan bane matsalar wannan kiyamar da za a tasa ita ce alƙawarin su ba alƙawari ba irin naku da za a yi alƙawari a saku aljanna a'a alƙawarin irin azabobi wanda ubangiji ya alƙawari a cikin alqur'ani wasa'atu ita kuma wannan kiyama adaha ita ta tsananin halaka ita ta tsananin wahala da azaba wa amar kuma ita ta tacin azaba wannan ayali yana karanta da diba musulmi ne tabi'i ne yana karbar riwaya a wajen Abu Huraira yana karbar riwaya a wajen Umar dan Kaddab yana karbar riwaya a wajen Ali ibn Abi Talib yana karbar riwaya a wajen Abdullahi dan Mas'ud Ubay ibn Ka'ab amma dan Allah ka riba ga sahabi ne na manzon Allah annabi ya sarraha musu cewa duba liman ra'ani wa duba liman ra'a man ra'ani diba duk wanda ya ga annabi ma inda ya imani da shi annabi ya ce ya shirya dan aljanna ganin shi kawai kadai inda ka ganshi da ido kuma kai imani da shi to duk wani lahi da kai gobe kiyama za a yi maka warin ciki ya tabbata ga wanda ya gani yayi imani da ni sannan warin ciki ya tabbata kai ga wanda ya ga wanda ya ganna tabi'ai ma wannan addu'a ta shiga cikin su Allah madaukakin sarki ya kadartar da mu amma yana karanta wata sura ya zo kan aya ɗaya saboda tsabar sanin tafsirin ta kuma da karfin imani wala wannan ayar ya kasa huce ta yadda kai hasal al-asaba abakan shi suka zo suna lallabar shi irin ina mutum in an mashi mutuwa da in ya zo yana kuka ake lallabar shi wallahi da can aka turo wani abokin shi ana ce da shi Muhammadu ibn al-Munkadir ya zo yana lallaba shi shi ma da ya tusa mashi ayali shi ma ya sa shi kuka radiyallahu anhuma Allah madaukakin sarki yarda da su to wannan Abi Hazim al-A'raj kin shi ya samu daga Abi Hurairah radiyallahu anhu yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi qala yace khayrun nasi lin-nasi a mutane wanda suka hibiyayyu wanda suka hi daukaka shine ta'atuna bihim bis salasil fi anaqi sune mutanen da aka je a yaki sai aka ciyo su aka ba da uzini aka sa musu sasari a cikin wuyayyikansu aka ɗaɗɗarme wuyayyikansu aka ɗaɗɗarme ƙawahuwansu bayan an kamo su ana cikin bautar da su hatta ya duku rubin islam daga bayan suka yanke shawara sai suka shiga cikin musulunci kadiba dan Allah ka gafa mutum ne yake kokarin shiga wuta aka kamo shi da ƙarfi aka murkushe shi aka tura shi aljanna ko ku gane ba saboda in a ra'ayinsu ne babin da za su shiga musulunci me yasa su cikin addinin musulunci cin sa a yaƙi kuma da bautar da su da aka yi a ƙarƙashin addinin musulunci to yanzu ina turawa da suke cewa wai a musulunci da aka samu bayantaka wannan ma wai kanshi wai kama kariya ne kaga ba su san me manuhal bayantaka na musulunci me manuhal bayantaka na musulunci kuma na tambaye ku dan saboda ayar kar ta shige mu me manuhal bayantaka da musulunci ya shar'anta cewa in aka ci mutane a yaƙi to za su koma bayan za ka sa su sharar tutu kiwon awakai da kiwon tumakai da duk wani abu wanda yake mai wahala dan su ga cewa wannan kaskanta ya musu yawa daga baya su shigo cikin addinin musulunci dan su cetar da rayuwarsu to wani abin shine maqasidu shari'a ba wai so bane ake a gana mashi wahala ko a kaskanta shi ko a walakanta shi a'a shi yana fama da ya fada wuta mu kuma muna kokarin mu tura shi aljanna taimakon shi muka yi ko cutar shi muka yi to amma kaga allazina la ya'qilun wallazina la yafqahun min alyahudi wan nasara yaquluna innal islam tabbaqa ala hukmihi dhulm wai suke cewa wai musulunci lalle akan hukuncin shi lalle ya tabbata su zalunci aka ce musu me zalunci suka ce wai da ake bayin taka to kaga da wannan ne malam aminu ya kamata mutum ya gane duk wani abu da ake in dai baka san me manuwa shi karka zage shi duk abin da kaga mutane suna yi in dai baka tambayi ba me yasa suke kaza to wallahi in kana garajen zagin wa'annan mutane to a ƙarshe wallahi ga waya juye da muje dan haka kenan kaga wanda musu fahimci ba musulunci da ake bayan daga ji suke mutane ne ake walakantawa ko kaskantawa ko kama kariya shi kuma a a cetansu ne ake daga bata zuwa shiryo daga shiga wutar jahannama zuwa shiga rahman Allah Allah madaukakin sarki ya gadartar da mu lan yadurrukum illa aza ubangiji madaukakin sarki ce ba wani abu da zai cuce ku sai dai wani dan cuta kaɗan ma'ana shiga kafircin yahudu da nasara da wasu daga cikin kahuran maka in kun musu da'awa ga abin da manzon Allah ce ayi ga wahayin da ubangiji madaukakin sarki sabgowa manzon Allah ko sun shiga su yahuda ko su kiristawan sun shiga ko su kahuran makkan sun shiga ko ba su shiga ba ba abin da zai cuta su da ko illa azan eh wata cuta el kaɗan wata ran su zo su yi zance su muku dariya ko wata ran su goga ma tutu a rigarka ko su yi da kai ko su kama ka a wani guri inda babu kowa su maka wulakanci ko su ɗanɗana ma yan ƙaramar azaba kawai baki iya abin da zai shahi ku shi shi kuma wannan Allah yana lissafa ta a matsayin karamar cuta saboda duk wata cuta inda a duniya ne to karamar cuta ce saboda babbar cuta shine mutum ya je a gobe kiyama Allah ya sa shi cikin wutar jahannam Allah ya raba mu da wutar jahannam wa in yuqatilukum idan suka yaƙe ku yuwallukum al-adbar in sun ce za su zo su yaƙe ku yuwallukum al-adbar Allah ce wallahi in an zo an jera sahun yaƙi wallahi juya za su yi su tsere da gudu ina wannan barazanar da yahudu da nasara suke mu amin a rayuwar yanzu mu an aka taba mu za mu je ku bamba a tonic za mu halba misil za mu halba kare dangi wallahi duk barazanar ce suke mu da baki yanzu kaga amin kaga yanda amurka take da karfi wajen makamai kaga yanda rasha take da karfi wajen makamai kaga yanda japan da shine suke da karfi wajen makamai a yau aka ce za a yi yaki da kawuran duniya da musulman duniya wallahi ladewa za su da kaga makamai gare su mu kuma ban mada me yasa za a yi haka saboda mu muna da mene karfin imani kuma muna da tabbas cewa cin yaki ba a yawa bane yake amma yake kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan wallahu ma'as sabirin mu mun tabbata da cewa yaki ba yawa bane yake ce menene yake ce karfin imani sanan da dogaro da Allah wallahi labarin da nake ba ku kun ga yanda Rasha take da ƙarfi da Amurka da China da japan to wallahi yau aka ce za a yaki da musulmi wallahi duk wannan makaman nasu wallahi lafiya za su rike me yasa saboda ba su da imani cikakke ji za su yi cewa mun yi su yawa duk da cewa sun yi mu yawa ji za su yi cewa mun yi su makamai duk da sun yi mu makamman me yasa za mu samu garaba akan su saboda mene muna da karfin imani da karfin tawakkali to da wannan ne musulmi na kirki inda yayi imani to bayyan da za a yi kafiri ya baka tsoro duk wanda kaga yana tsoron kafiri ba musulmin kirki ba ko a wasa wala in kaga kana tsoron kafiri wala baka da imani na kirki wanda yake da imani na kirki babu wani kafiri wanda yake da karfi ko karhin mulki ko karhin barazana ko makamai wala yan ma bai kai ko biye baka dauka shi da kasan tsumma ka tabbata tsumma dai ai da sa rago ai tsumma ba maciji bane to inda kaga tsumma to wallahi musulmin kirki kafiri haka yake dauka shi a haka muke daukan kafirai duk wani kafiri yanda yake barazana wallahi kawai da baki ne yake maka wala ba abin da zai iya maka Allah yake ba su labari ce lan yadurrukum bayyan da za a yi su iya cutar ku illa azan sai dai wata ya cuta kadan da za ta shahi gangan jikin ku ko ta shahi mutumcin ita ma kawai an mutu gurin saboda ni ku yan waje na ne kuma na yarda da ku wa in yuqatilukum in yahudu da nasara suka tattare suka ce za mu gama da ku a yau za mu kare ku Allah madaukakin sarki ce in an huto za a gwabza yuwallukum al-adbar juya za su yi su tsaye dan Allah malaka dai gani a barazanance gobe zan mu kare da ku mu akwai abin da in mun harba ba a san ba halitta ɗaya ma ma'ana kenan za su yi tashin kiyama ha ko ba haka bane amin suka ce wai suna da wani abu wanda in suka halba shi wai duk duniya kowa ya mutu wai inda wannan sinadarin ya wada ma ya yin shekara goma shi ba ta fito ba to dan Allah in ba su ba zama wani Allah tsine musu albarka yau ma su jefa shi yau mu tsoron mutuwa muke mu mun tabbata mun yi imani da Allah dari bisa dari in mun mutu yamin mu mun san mun mutu mun san inda zamu je ku kuke tsoron mutuwa mu kuma tsoron mutuwa kuma wannan magana da ma wallahi ƙarya ce amin idan su tsorata musulmi wallahi tallahi ba wanda sai jeho wani abu ya ce wai yan murya ma dukansu za su mutu gabaki dai babu shi duk duniya ba wai in suka jefa ba duka duniya za ta mutu wallahi ƙarya ce a yanzu ba wanda ya isa ya jeho wani abu a murya kowa ya mutu ƙarya ce saboda ka lura da wani abu guda ita mutuwar ba kar kuma an kata a qur'ani aya aka tsarin mutuwa daman mutum yana iya mutuwa lokacin shi da ba tana iya yi ba walan yu'akkiran lahu nafsan ubangiji madaukakin sarki bai taɓa jinkirta mutuwa in dai lokacin dai dan haka bayyan da za a yi kawai a jeho ban a yau dukan da mace mai ciki da wanda aka aiwa za a yi biki da yara yan shekara biyu da yan biyar da mu uwayen da mu ma uwayen mu hawa malam wannan kai ma ka san ai tatsin ne yace a jeho ban duka mutanen da suke cikin murya su mutu yawan kai imani da wannan ma Allah baka da imani sai wanda ya yarda da wannan magana wallahi ban yarda da cewa kai musulmi in har suka ce wai in sun jeho wani abu wanda duka duniya za ta mutu to ka yarda cewa banda Allah wani yana iya tashin kiyama amma ku tsaya a hankali ku aiki ku idan kowa ya mutu me aka in aka yi busa cikin kaho me mutane suke wasu suke ne suke mutuwa ko kowa da kowa to ta suka in suka jewa ta ba wai mutanen ba halittotin shifuka ma wanda za ta fito a ƙasa an yi shekara goma ta ko ta fito ma ta Allah malaka ba gani wai mallakar ƙasa da sama a wajen wata wai in suka jefa tambaye ka wai shi ban mutum da za su jefa wai tashin ma wai wai mallaka da wajen su ne ko a wajen Allah ubangiji madaukakin sarki ya gaya wa mutumin da duka a mutane da Allah halitta babu wanda ya kai rabin shi ma a daraja shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina tsammanin cikin suratul anfal ko kuma suratul a'raf amma suratul anfal ne ina ga Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba kai bane kai jiwa lokacin da kai jiwa amma Allah ne yayi jiwa malaman tafsiri suka ce ba jiwan naka bane ya kai kasar ta shiga idan a'a Allah ne ya dauki saskin kasar ya turo iska ya ta ƙara mata gaba kuma ya ta je ta shiga cikin idan tukun kuma tsoro shiga zuciyarsu tukun kuma suka ɗaya daga inda annabi ya watsa musu ƙasar daga inda suke a tsaye kamar daga nan aka gidan abdullahi bila kuɗi mini ƙasar da za ka iya ɗauka ka watsa daga nan ta kai wancan kyauran ina ba da man bayyana ya aka tabbata zuwa manzan allah jiwan amma isa suwa jiwan kowa ya yi shi ubangiji madaukakin sarki to yadda kuka fahimci cewa allah yana cewa annabi wannan ƙasar da ka watsa a idan makiyaye tsoro shiga zuciyarsu kal ka ɗauka cewa kai ne ka watsa a ni ne wani watsa to in har mun yarda annabi ma yayi abu Allah ce ba kai bane kai ni ne ne kuma yanzu shine kake da cewa wani ba Amerika ko wani ba Rashi ko wani ba Indiya wai zai je ho ta bam ya kashe mutanen duniya to kai ka halice su zaka kashe su kai kimi to da haka yan uwa irin wannan tatsinniyoyi da iya zance da yawan magana na turawa da suke dan su tsorata musulmi to kalka ya rako da wasa yi tasiri a zuciyarka shi kadai wannan ma rabin cin galaba ne akan musulmi in hali mutum ya yarda da wannan abin wallahi a kashi ɗari kashi sattin wallahi sun ci galaba akan mu da haka ba wani abu da zai iya faruwa a duniya ya abin da ubangiji madaukakin sarki wa kana amrul lahi qadaran al'amarin Allah duka kaddara ne kuma an kaddara su babu wani abu da zai canza Allah madaukakin sarki ya kaddartar da mu idan suka zo suka ce za su yaƙe ku Allah ce juya za su yi su tsere sun malayun tsaro wani kuma a haka ma in sun tsera ba wanda zai taimake su ya an hallaka su duribat alaihim zillatu ka garanta ka garanta yahudu da nasara Allah ya ce an sanya musu kaskanci da walakanci ne a cikin rayuwarsu daunan ne ubangiji madaukakin sarki yace sawa suna mumma bauta a ilmanta masu ba su iya bagane bature zai kirkiro mota 1 miliyan 100 kai haka sai ta yau ka hauta shi kuma ko 'yan miliyan goma bai sabi hau dai hau 'yan miliyan biyu wawa wani bauta tsakanin mu da su ni da na saya ko kuma ni da ba na iya ta kuma shi ya kera mani kuma na saya na ko kuma shi da iya ba hau wawa wani bauta bature zai kera in sabon mutuwa dan 700 ko 800 wi sam net amma shi bai sabi hau shi saboda shi kudin ya mushi yawa kalo da bai sabi mallaki kudin da zai saye shi ma amma kuma kai ka zo ka bashi kudin kuma ka hau ka je ka biya bukatar ka kuma akan abin da ya tsana akan addinin musulunci za ka hau inji ana wa'azi a damagaran ka je ka za ka hau inji ana wa'azi a maraɗi ka je ka za ka hau inji ana wa'azi a tilaberi ka je ka me kai da wannan inji aikin Allah da a ce nasara ya san za a hau inji a je wajen wa'azi da duka ma a duniya ba su kirkiro inji za ka hau mota ka je niya mai wajen wa'azi za ka hau mota ka je niya mai wajen ziyarar wani dan uwanka na jini kaga zumunci kai wanda ba abin da ya kai shi a lada inda a ce nasara ya san wai a motar da ya kirkira za a hau ashe a aikata ladan da ake bada aljanna a dalilin shi da motar dukan ta ma ya kirkiro ta ba inda nasara ya san cewa akwai wani zamani zai zo ba a iya ba zuwa makka a saman jakki ko a saman ragumi ko a saman doki dole sai a jirgi to da dan kar ku je makka da ya kirkiro ba jirgi amma ubangiji madaukakin sarki ya miƙe hankalinsu da iliminsu ya yasa su suke mu bauta ta kowane fanni duk wani abu da zai ba mu wahala ya Allah ya sa su su mun wanda kuma wannan abin asalin shi mu kuma ba ma iya saboda cewa Allah bai so mu mu sha wahala so ki a su su sha wahala a duniya kuma su je lahira su iske uwal uwal uwal wahala Allah tura su wutar jahannama a busa kaho a ce hal abadan an sa kota bukwa kuta dan Allah tambaye ku da mu da su yake ba wani bauta su suke mu bauta amma kaga kuma su a ganin su su ne madaukaka kuma mu ne makaskanta bayan kuma su ne makaskanta mu ne Allah madaukakin sarki ka dardar da mu to wannan kaskanci ne Allah ya sanya yahudu na nasara hatta kaya na sa ya ga da yahudi ya kirkiro kaya na sa wa ɗan jika talatin shi kuma ya sa kayan jika biyu a jikin shi wannan ɗan jika talatin kin suwaye za su sa wanda dai suka tsanan musulman shi kuma ya sa ɗan jika biyu da rabi da Allah da kai da shi in kun hoto cikin mutane wa zai yi daraja a wajen Allah ka yi shi daraja kuma a rayuwar duniyar kanta kuma ka yi shi daraja Allah madaukakin sarki ka dardar da mu ubangiji madaukakin sarki ce guribat alaihim zillat su yahudu da nasara an buga kaskanci da walakanci ne a kansu aina masu ku ai wuji do shine su ku duk inda kuka same su to kawai ku kashe su akwai kalma wadda take mahazu aina masu ku faqatulu duk inda kuka same su ku kashe su illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas sai dai in an sami igiya daga wajen Allah ma'ana alƙawali wa hablin min an-nas ko kuma akwai daga cikin su wanda aka yi alƙawalin cewa su ba su shiga ba musulunci amma duk shekara za su rika ba da karo to in wannan shugaban sarkin sun yi alkawali da su cewa su ba su musulunta ba amma za su rika bada karo a bisa kan alkawalin cewa ba za su cuce ku ba kuma ba za a ga mai baki da su ba a cuce musulunci to wannan duk inda ko same su to za ku daga musu kafa ku kashe su ba saboda kar ku warware alkawali amma in ba wannan alkawalin guda biyu ba alkawali daga Allah ma'ana sun ce sun shiga addinin musulunci ko alkawali daga wajen mutane cewa za su rika biyan karo sannan ba za a ga mai baki da su ba a cuci musulmi to duk inda ko same su ku kashe su kun gane istisna ina ke goma aina ma soke ku yake goma aina ma soke ku ba ce ba a kashe sai aka ce illa bi hablin min Allah wa hablin min nas bi ma'ana faqatuluhum kenan ka gane eh dai wa'annan abubuwan guda biyu to in an same su to waɗannan su ba za ku kashe su ba yadda ku kashe wanda bisa cikin wani abin guda biyu wa ba'u bi gababin min Allah kuma yahudu da nasara sun koma ne da hushi na musamman daga wajen Allah Allah madaukakin sarki ya tsinewa yahudu da nasara duk inda ka karanta ayoyi sai kaga Allah madaukakin sarki yana la'antar yahudu da nasara lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun a harshen annabi Dawud an tsina yahudu da nasara a harshen annabi Isa an tsina yahudu da nasara wannan baki iya abin da aka zano ba na nan su kadai bane me yasa Allah tsine musu albarka saboda aikin su saba alkawali sannan da ketarewa iyaka da saba duk abin da Allah ce ai su kuma bisa duk abin da Allah ce kada ai su kuma to dalilin wannan ne Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka illar su ta biyu su bisu ta'uba hana saban Allah in tahiyya ta yi ta yi sai mu bari mu kama mu kanu la ya tana hauna an mun kare fa'alu su bisa hana juna tsakanin daga aikata mummunan ayaguna kai fa'alu su da kansu ma aikata shi zaki Allah ce tir da abinda suka zama to suna aikatawa a wani gurin ubangiji madaukakin sarki ta kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda lago ko ba ko ba ga nan man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata والخنازير وأبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل تزمنا آية أيوة قل هل أنبئك بشر من أكن قل هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الأكن أيوة جمعيني كنا أيوة شن annabi ya ce anya bana ba ku labari daga abin da ya mafi mummunar makoma a gobe kiyama fiye da abin da aka gano a baya suka ce annabi ba mu labari ya ce abin da ya yi mummunar makoma a gobe kiyama shine malla ana hullahu shine wanda ana zano a siffofin yahudawa ne a baya su ne masu cin riba su ne masu cin hanci su ne masu kaza ya annabi ya ce ya Allah ce annabi ce musu makai bana ba kuma kuma labari wanda duka wani abubuwan da aka zano to ba abin da ya kai shi a mummunar makoma mafi sharrin makoma kamar wani abin da zan faɗi muku suka ce manzon Allah ba mu labari Allah ce ce musu malla ana hullahu wa gabiba alaihi وجعل منهم القردة والخنازير وأبد الطاغوت دان الله مالدي با من لعنه الله shine wanda Allah ya tsine mashi albarka an ce Allah anaka shine mene al-ibadu min rahmatillahi azza wa jalla ko al-idradu min rahmatillahi azza wa jalla an nisan ta su da kai daga rahmar Allah ba kai ba shiga aljanna da kai da aljanna ya dai labari duk abin da kawai Allah yayi ikartanka yayi dikar yayi ikartanka ya fasa aiki da kai wa man la'ana lahu wa ghadiba alayhi kuma Allah musu hushi in Allah ma hushi ya kare da wa ja'ala minhum al-qiradata daga cikin su Allah sanya wasu saboda tsabar rena Allah da yiwa Allah rashin kuma yayi mai da su bare rika al-qiradata jam'i ne na mene na al-qirdu yana da jam'i guda biyu akan ce al-qiradu kuma akan ce mene al-qirdu kuma akan ce mene al-qiradu uku ne ma al-qiradu al-qirdu al-qiradatu kuma al-qirad ina ba zan bayyana al-qirad alƙeradu kuma mene alƙeradu daga alƙeradu ne aka tafiya wani kin masalar kin biri kenan ko sannan Allah madaukakin sarki bayan ya tsine mishi albarka bayan Allah ya tabbata su hushin shi akan shi sannan kuma ya sanya daga cikin su wasu sai kuma birin riga walika nazira da alhanzir riga dan Allah malam mutum dan adam aka mai da shi alade fa ayyu khizyun akhza min zalika wani kaskanci ne da Allah ya kai wani kaskanci mutum dan adam da zukun jin da muka yi magana akan mutum dan adam yanzu kuma daga baya wai aka mai da kafa alhanzir wa mai cin tutuwa wa abada dagut wasu kuma Allah ya sanya sai suke bauta a shaidan ka rasa abin da zaka bauta ya shaidan ko ka bauta gomiki ko ka bauta wuta ko ka bauta saniya ko akuya ko maciji ko biri ina ga aikun ganan da shekara uku an fallo wani dan dokimantar da aka yi akan India ai kun ga masu bautar biri ai kun gane ba da masu bautar tumikiya ko da masu bautar akuya da masu bautar saniya har na ga masu bautar zakari ban san ba ko kun gani babu wanda ya gani a lokacin da aka ballo masu bauta zakari da Allah da Allah gaban mu da kadi ba gani ba da masu bauta maci da masu bauta kyanwa madan dan Allah kadi ba ga wai akwai kaskancin da yayi dan Allah ina hankalin ka yake a bar maganar ilimi ma ina hankalin ka yake zaka bauta kyanwa wanda da zaka hana mata abinci na kwana biyar mutuwa za ma'ana kai kanka ka fi karfin iko akan ta kuma amma ka mai da ta wai ita ce Allah a fara'aita ma ne tagada ilaha huwa hawa وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره فمن يهديه أفلا تذكرون Allah ta mazala shin kai baka gama wanda yake rigal abin san ran shi ma shine Allah shi kawai abin da ran shi yake so kawai shi ne mai da shi Allah duk wanda yake bauta masa yi to na tabbata cewa ya rike abin san ran shi a matsayin Allah ya za a yi abota saniya wace ce saniya ya za a yi abota marai ya za a yi abota maciji ya za a bauta bai ya za a bauta maciji ya za a bauta kyanwa ya za a bauta timkiya ya za a bauta akuya Allah madaukakin sarki ya kadartar da mu bayan wannan ya taye ulaika sharrun makanan waɗannan wanda aka zano nau'in la'anta guda biyar akan su sune suka yi mafi sharrin matsayi a gobe kiyama na farko matsayin su cikin wutar jahannam kuma a jahannamar ma irin azabar da za a musu ba kowa bane za a mishi wa aballu an sawa'is sabil kuma su suka yi kowa bacewa daga hanya wadda take ta daidai bayan ta za a yi daga bayan ne su goma kuma su bi gaskiya Allah raba mu da irin wannan bata ubangiji madaukakin sarki ya ce wa guribat alaihim wal masgana kuma Allah madaukakin sarki ya ce an sanya musu kaskanci da walaganci zalika abin da yasa Allah musu irin wannan eh hukumin bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah saboda su yahudu da nasara sun zamanto ɗabi'arsa suna kawurcewa ayoyin Allah duk abin da Allah ya bada labari nayi to za ka same su sun mashigar dama duk abin da Allah ya ce kala a yi ya kaga suna yi ubangiji madaukakin sarki ya hana a kama kihira subdu a zamaninsu ya suke ɗani ran juma'a suke huddawa ran ladi dan Allah malaka diwa gani wasu kuma suka ce a'a ba ma sai an yi ba ɗani ran juma'a a hudda ran subdu a ran ladi ana iya ma ɗani ran subdu kuma ya aki hudda kihin daga jikin wai wani jikin ragal ko jikin watsal kuma ya a hudda shi ran ladi tunda shi Allah ai ya hana mu ne mu kama kihira subdu wai mala Allah ne ake wawa wani izgirin wasu ya su dani ran juma'a ya su hudda kihin daga jikin ragar ko hatsar ran ladi wasu kuma suka ce a'a ya kuma ku fahimci ba ma hannun kenan a rasar da ma'ana iya ɗanin sai dai amma ba a hudda ba ya yaushe za a hudda shi ubangiji madaukakin sarki ta Allah zine muku albarka Allah madaukakin sarki ya mai da sabirin rika da alhanzir kamar da bayani ya zo kenan a wata surar daban kenan ko cikin suratul a'raf an danka bayanin ko karshen suratul an'am an'am an danka bayanin kada ubangiji madaukakin sarki ce kun san me yasa Allah ya sanya musu kaskanci da wadakanci saboda su sun zamanto a kowane lokaci ya kaburu na bi ayatin lahi suna kafirta ayoyin Allah ne bayan wannan laihin su na biyu wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin kuma suna kashewa annabawan Allah ba tare da wani laihi da suka yi wanda ya cancanta a kashe su ba a riwayar muslim an ce sun kashe annabawa 43 a riwayar ibn hibban an nuna cewa a rana ɗaya ma yadda suka kashe annabawa kwanan da muka yi a hadisin kuma ina hama manci a rana ɗaya suka kashe annabawa to a'a a'a duk wani abu ko ɗari wani abu annabawa ɗari uku da wani abu a rana ɗaya banu isra'ila wata rana a rana ɗaya sun kashe annabawa ɗari uku da wani abu wasu daga cikin malamai saba'in da wani abu suka tashi suka ce wannan abin da kuka yi bai kamata ba ba haka bai kamata ku yi suka ce a kuma in goyon bayan su ma sai gama da su suka kashe su kuma a bayan sallar la'asar suka bude shagunan su suka ci gaba da ciniki kaje a rana da yawa suka kashe annaba 300 da wani abu malamai 70 da wani abu suka zaburo gaskiya bai kamata ba wanda suke wadin gaskiya suna dora ku kan daidai suna wa ma su kautar da ku daga hallaka kuma su ne za ku kashe to shikenan kuna neman kuma yan wajen su ne su ma suka gama da su saba'in da wani abu su ma suka kashe su kuma da marita bayan lasar suka bude shagunansu kaga in kana neman yan iska wanda suka rena Allah yan tawaye masu kangare a Allah to an ce suwaye na farko suwa zaka ce yahudu bayan su kuma ka ce suwa nasarawa Allah tsine musu albarka zalika abin da yasa Allah madaukakin sarki ya la'ance su ya sanya kaskanci da walakanci a rayuwarsu bima a sausabi da su sun zama to ɗabi'a yawan saba dokokin Allah wa kanu ya ataduni kuma su sun zamanto ba a taɓa ce a yi kaza su kuma sun ƙetare iyaka sun zamanto masu ƙetare iyaka ne in an ce a yi tara su kuma su yi goma in an ce a yi sha ɗaya su yi sha biyu su kawai Allah ne da ya faɗi ba su yanda ya wani ya sun saba mishi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa ma kana min sidqin fa min allah wa ma kana min khaba'in aw zalalin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum bayan wake na ya dan rarrage tambayoyin mu cike kenan iya lokacin da muka inda kudi ba nawa da nawa ne sauran mu minti nawa Hmm? to ayi kaman a dan yi tambayoyi da saboda kar kuma sai mun yi retar na minti goma na kare ka daga mai ba shi na dauki ne gura za a yi salar asuba kala kala yake sanarwa kala ta da sai ya ga mu dan sai kala ta da mu na karatun mu na da suke nan kayan su ma da amina su zo su ya kuma kada in za ku kuma kada shi ba za ku yi aiki da shi eh ai in baka mace shi a ka'ida a addini in dai kana tare da mutum to wajibi ne ka bashi umarni da kyautawa sai dai in ka ga bayyaji to sai ka canza aboki amma fa baka da wani na biyu ba kawai na ɗayan shi ne ko dai ka zamana da shi ka yi haƙuri da yadda yake kullum ka rika fadagar da shi saboda kala aje in ka ce na gaji to ka san da cewa annabi ya tabbata sai duk mutum gobe kiyama za a tasa shi tare da abokin shi kaga na gaji battawa Allah abi ne take ko kai kwam dan karke shi ka samu galaba akan shi hali kuma irin ɗabi'ar ka ko kuma kai sauki ne ka rabu da shi ka canza aboki wanda ya dace da kai da haka kenan a koyaushe in za ku je sallah ku tasa shi haka za ku yi ta yi dai in ka canza abittaka ma'ana bukwa guri guda wannan kuma kaga bai shaye ka ba. amma duk ran da za ku je sallah dole ya gata sai kai ma lalle aiki a sallah na har ka goga da wannan bayan can kun yi bayani kun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani tambari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da wani dan tambari anan ke shi ana ce da shi al-khatib khatimi ake ce da shi wani dan zane zane ne anan ke shi na'am kowane annabi ne ko da ko shi ne kadai na ƙarshen al'umma aka mashi wannan dan a bambamce sai da sauran annaba ka san me yasa aka mashi wannan in kadi ba zadul ma'ad ibnu qayyim al-jawziya ya ce ana kucece kuce akan annabin da zai zo na ƙarshe to duka kowa ma yayi ittifaki cewa akwai annabi wanda zai zo wanda daga shi babu annabi to ya dai matsalar kuma kowa ruwa jallaso yake a ce dan cikin sai to yanzu ka san me aka yi to da manzon Allah ya bayyana sai mutane suke ƙaryata shi shi kuma ashe Allah ya buga mashi wata sifa wanda za a gane cewa shi kin ba magareci bane annabi kina in ma a cikin suwa ya zo to duk wanda zai zo da irin wannan shaidar to ko ma a cikin suwa ya zo menene shi shine annabin karshe to kaji abin da yasa aka mashi wannan katiman na annabi bai yadda za a yi ka same shi a cikin kowane dan adam ya shi kadai Allah ya mashi a halittar shi ne ba kurta ba ta toye shi bane ya kalku dauka irin wannan yan iskar mawaka da yan balo da suke kawai su ba da hannu a musu maciji ko kuna mahayo kaga kai wani ne hausa to kawai ka daure kawai rika yarda jikin ka shi daman da aka yi shi da shi aka yi da haka yan uwa wani abu ne daga Allah to dan haka Musa kenan daga Allah ne kuma wannan shi kadai ne yake da shi babu mai shi duk duniya tun daga farko har karshe tun da aka yi halitta babu mai wannan ya shiga Allah ka tartar da mu dama abinda malamai suke ce mishi khatimun nubuwa shine mene hatimin annabi ta bai ba wani babba bane kaman wani tabo ne yake dan karami ne yanda ibnu ibnu al-qayyim ya kawo kaman girman yalbiyar ba wani kato bane kaman girman yalbiyar ko girman yalbi haka ya girman yalbi yalbiyar kin da yadda nauyi kaman girman yalbiyar haka ne maka anan ke shi nan ke shi shi ba a wuya ba shi ba akai ba nan bai wani da aka turo a tafsiri na ramadan ba na amgo daga can suka turo shi wajen italiya wai kal aje ma ko kawai makaryaci ne zo ya yi ta aikon mu wasiƙa cewa wai shi annabi ne mu bi shi kal aje wani tataccen makaryaci ne ma ya mu mu bi babu mu mu saka sarautar ta kuma dole mu bi babu addini ba na girgi ba ne aka ce yanzu da farko dai je ka da gangam ka yi kaman cewa za ka mashi tambayoyi sai ka rika kewaye bayan shi kawai in ka ga wannan hatimin kaga yan iska kaga a littafin sa nuna musu annabin da zai zo na karshe yana da mene da manzo Allah ya lura da shi yana mamaki kewaye bayan shi ya ta yi gide abin da kake so ka ganin ba ya kai ba haka na bari juyo ma ka gani ya mutu ko ya tsaka kai kasa ya dariya ya ta ko ba shi bane kake so ka gani eh kyale yawa annabi tambayoyi ya koma ya ce wallahi shi ne sai shi ne ya kuma hai a filibin ne mun so dai da a ce an yi shi a cikin to matsalar ya aka yi shi a cikin laraba su kuma larabawa jahilai ne karatu ma ba su yaba yanzu ma zo mu bi su da ilimin saboda Allah yanzu ma zo mu bi jahilai da ilimin gaskiya abun wadi ba a gani Allah ka dardar da mu na aiwa kenan wai wadiya na mene as-salatu al-wusta da farko farko kayan hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim malaman fikihu sun yi sabani cewa wakila salatu zuhur wakila salatu magharibi wakila salatu isha'i wakila salatu subhi wakila salatu kaza kaza to daga baya aisha wani almajirin ta ana ce mashi urwa urwa ibnu zubair a urwa ai urwa ibnu zubair zubair ibn al-awwam tabi'i ne almajirin Aisha din kullun yana wajen Aisha wata rana za ta koya mishi karatun alkur'ani ita ce hafizu ala salawati was salati al-wusta ita ce mishi annabi ya karanta hafizu ala salawati was salati ala salawati was salati al-asr kaga as-salati al-wusta bi ma'ana hiya al-asr kenan ko ita ce as-salatu al-wusta hiya al-asr sami'tu zalika min rasulillahi eh shi urwa lokacin da yana ringeshe ne kamar yadda zo cikin sahihu muslim eh zabi da yace mi kika ce imin a hankali tsayan dauko alkalami da taddawa in rubuta wannan kuma magana ce mai girma ha eh Aisha ta ce to daidaita daidaita da ta daidaita a daidaita eh yace mata to karanta min ya ta karanta mishi hafizu ala salawati was salati al husna ita ce hiya da asr wa qumu lillahi qanitin to kaga wakila wakila ita gari saboda annabi ne ya tabbatar cewa as-salatu al-wusta bi zati in kuma wannan bai ishe gaba har ka koma cikin sahihu muslim wata rana manzon Allah wasu ka wurai za a yaki su bu su bar shi bai sallar la'asa kuma su bu su zo ba a gaba in sun rido shi za a fara yaki in annabi ya zaburo kai su baya in su manzon Allah za su yi sallah Allah ya su rido su shi ka wurai ba bisa su a yi sallar la'asa sun san darajar ana nan ana haka kaman za a yaki ba a yi ba har rana ta fada da manzan Allah rana ta fada daga baya kafirai suka shiga suka bar manzan Allah eh manzan Allah ce mala Allahu ajwafahu wa quburahum naran man'una anis salatil asr an gare ko ba gare ba Allah ya cika kirjin su da kabarrukan su da wutar jahannama Allah ya cika cikikkikan su da kabarrukan su da wutar jahannama sun hana mu yi sallah mafificiya ita ce sallar asar annabi ya sarraha cewa as-salatul wasada sallar lasar ce don haka kenan in gaji wani malami yana wakila wakila to shi na san watakila bai samu wani hadisi amma an samu malamai sun yi ittifaki cewa lajita hada wannan ka'ida ce ta usulul fiqh duk wanda yake karanta usulul fiqh ya san wannan ka'ida lajita hada ma'an nas babu ganowa wani hukunci bayan kuma an samu daga Allah ko daga annabi maganar cewa malam wane ya gano cewa azzawar ce malam wani ya ce a ai asaba ta in an lura asaba ce bare ai kaza kaza wannan duk ijtihadi ne kake annabi ya tabbatar cewa sallar la'asar ita ce mine ita ce as-salatu al-wusta Allah ka zartar da na'am yake nan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik dan wa adaji da Allah a rika zawa tafsiri a lokaci saboda mu a lokacin da mutane ba su zo ba da ya kuraje muke idan muna so mutane kamar tun da minti ashirin ya kamata ba ma hita yi ba da talatin tun da minti ashirin kawai a ce mutum yana masallaci ta ga yan wa kenan a dage in ba kuma ce wani abin duka da muke muna so mu tsira ne gobe giya kenan a ƙara kama kuma babu wani abu da za ka yi a irin wani yanayin wanda ya kai wani abin da tun da ba kuma ce ba zancen Allah ne yake ba akwai wani abu da ya kai zancen Allah ba bi ayya hadisin wa man asdaqu min Allah ɗaya ta ce mene hadisa to da haka yan wa kenan a dage a rika zawa tafsiri da wuri saboda kowa kenan ya kama jikin shi subhanaka allahumma ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ادخلنا جنتك برحمتك اللهم ادخلنا جنتك برحمتك اللهم ادخلنا جنتك برحمتك اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام